الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم واقطع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسريه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قوائد شافنا shafi na bakwai namu zai zama na takwas kenan ina za mu tashi wa yalihin al-abdadu al-abdadu kishiyoyin sifofi wa dubabbu cikin haƙƙin manzannin Allah to kishiyoyin su yalihin na yana bibiyar su awwaluha na farko al-kazibu ƙarya muhalun abun kolewa ne anhum gabalin manzannin Allah kamar yadda asidiku gaskiya wajibin wajibi ne fi haƙƙin rasulillahi cikin haƙƙin manzannin Allah to kishiyar gaskiya ita ce alkazibu ƙarya to ita kuma muhalun anhum abun kolewa ne gare su wani kiyanatu da ha'inci kiyana cin amana shine kishiyar wal amanatu to amana wajiba ta cikin haƙƙin manzannin Allah kiyana muhalun anhum abu kolewa ne gabalin manzannin Allah wal kitmanu da ɓoye aike ɓoyewa ɓoye mai risala ko manzancin da Allah ya aiko su da shi zuwa ga mutane to ɓoye wannan saƙon Allah shi da kishiyar tabligu ma umiru isar da abin da aka umarce su wajibu amma ɓoye abin da aka aiko su da shi kuma muhalun anhu abin korewa ne gare su tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ka isar da abin da aka aiko ka da shi zuwa ga mutane ko ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka ka isar da shi ga mutane wa in lam tafa'al fa ma ballagta risalatihi wa ta kira wa in lam tafa'al fa ma ballagta risalatahu idan baka yi haka ba to ko baka isar da sakon Allah ba to kuma sai muka ji Allah yana masa shaida Muhammadur Rasulullah inda har ya kira shi da Muhammadu Rasulullahi to Allah ya shaida manzo Allah ya isar da wannan sako zuwa ga mutane to saboda haka koye wannan aikin shine al-kitman muhalu abun kolewa ne anhum gabalun manzannin Allah to alhamdulillah saura lawazim su ma na su sai ne akhbari shafi na nawa shafi na sha nawa shafi na sha biyu ne to ina za a tashi fasulun rabewa insha Allah idza ta'ayyanat an-najasa ba mi shi ba ko sai dai mai mai tawa zamu wannan mun yi shi da sha uku da fasulun fara'idul wudu'i sab'un farallan alwala sab'un guda bakwai ne na farko an-niyyatu qudra niyya wa gasulul wajihi da wanke fuska ita kuma niyyar ana gaya maka inda gasilul wajihi amma yadda mai kawa'idi ya kawo ana kudura niyyar alwala ne lokacin da za a wanke fuska amma lokacin da za a fara wanke hannaye zuwa wuyan hannu da kurkurar baki da shakalwa da facewa to wannan ana kudura niyyar sunnonin sallah ne domin wanke hannu iya wuyan hannu sunna ne kurkurar baki sunna ne shaƙalwa da facewa sunna ne to wanke fuska ita ce farilla to wannan niyya da ya kawo maka daga cikin farillai yana nufin niyyar farillan alwala wancan niyyar sunnoni sunna ne amma ka kudura niyyar farillan alwala a wajen wanke fuska wannan shi ma farilla ne shi ne ya kawo maka nan alniyatu saboda farillai suna farawa ne daga wanke fuska da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wadannan sune farillan alwala da alqur'ani ya kawo niyya ita ita ma tana cikin alqur'ani amma a wata aya daban da Allah ya ce wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأمرتي سبا فأتي سبا وتاوى الله شي كأي مخلصين له الدين سنة ما ألكك نية قريشين إكلاس الإكلاس دا النية دم نسدا كقدر النية ين أيكي دان الله wa kasul waje da wanke fuska ita ma farilla ne saboda fadan Allah fagsilu wujuhakum amru wujudin ne umani ne na wajibi Allah ya ce ku wanke fuskokin ku wa gasul yayin da wanke hannaye ila al-mirfaqain zuwa guywaye guywoyin hannaye guda biyu da Allah ya ce wa aydiyakum ila al-marafiqi ana ka samu gasul yadaini ila al-mirfaqain wa masu ra'si da shafar kai da Allah ya ce wamsahu fi ru'usikum ku yi shafa ga kawunan ku ana aka samu maso ra'su farilla ne wa kasadu rijlani da wanke kafafuwa guda biyu ila al-ka'abaini zuwa idan dinan sawu guda biyu da Allah ya ce wa arjulakum ila al-ka'abaini wajalku da cuccudawa wannan kuma an same shi ne a sunna cewa farilla ne domin cuccudawa ita take kunshe da wankewa duk inda aka ce wankewa to sai a cuccuɗa idan kai haka sai a kai shafa baka ga shafar kai cewa kai wamsahu o bi ru'usikum ai ba ce fagsilu ru'usakum yawwa to idan ka taba ruwa kai haka to wannan shafa kai duk inda wankewa take to akwai cuccuɗa ko bai kawo ajalku ba ma'anar gasulu da alkusulu to yana kunshe da ma'anar cuccuɗawa wal fawru da kuma gaggautawa shine yadda Allah ya jero su in ka fara kai ma kai a jere ba tare da kayan ki ba to alhamdulillah mai asma'u ya zo to da zo ba iziya mun tashi lafiya ya himma alhamdulillah iziya ya za mu tashi shafi na sha nawa na sha hudu? fasulun rabewa insha Allah yi ufa an yasiri dami an yi rangwame ga kaɗan ɗin jini mutulakan sake ba tsaidi bi ma'ana kowane irin jini inda kaɗan ne ko na ne a wajen man muskuhan ne sawa'un yawa ya ce a'ani abinda nake nufi sawa'un daidai ne wannan jinin kana da mahaifi ya kasance jinin haila ne aw nifasin ko jinin biki ne aw mai tafin ko jinin mushe ne ka gane ai ko kuma jinin dabbar da aka yanka ne zaman muskuhan kenan in dai kaɗan ne to an yi rangwame ba na jasa ba ne ra'ahu fi sala ya ga wannan jinin a cikin sallah ne sai da ya fara sallah ya ga jinin kuma kaɗan ba sai ya yake sallah ba ya ci gaba da sallarsa da wannan jinin au kharijaha ko a wajen sallar ne kafin ya fara sallar ne ya ga jinin ya yi sallarsa da kayansa ba sai ya wanke ba ko ko bayan ya idar da sallah ne ya ga jinin sallarsa ta inganta ba zai sake ba ina fata an ga in dai kaɗan ne sannan min da a gangar jikinsa ne zahirin fatar jikinsa ya ga jinin augairi ko wani jikinsa wato tufa ko gurin yin sallah ba shi ne abu da ya zama wajibi a tsarkake baka ba a yi sallah taharatul jasadi wa saudi wal makani tsarkin jiki da tufa da gurin yin sallah to jiki tufa da gun sallah shine gairihi anan tunda ya kawo ɗayan dama su uku ne min jasadihi aw saudihi aw makanihi to sai yace min jasadihi aw gairihi to biyun da bai faɗa ba kenan ya ganshi ne min jasadihi a jikinsa aw gairihi ko wani sa shine tufafi da gurin yin sallah sallah ta inganta ba zai sake ba wa yasilul qayhi wawul adafi ne ai wa yu'fa an yasirul qayhi sai ya isu da wawun adafi an yi rangwame ga kaɗan ɗin alƙaihi mugunya ruwan ƙulji da yake zuba farin nan wasadid da sulka ne wanda yake biyowa ƙarshen farin mai surkawa da jaja-jaja jini-jini mugunya-mugunya wannan an yi rangwame shi ma in dai kaɗan ne ba na jasa ba to da yasiru dami da yasiru alƙaihi da yasiru sadidi duka madunar dirhami shine koma bayan dirhami a dirham kaman ka ce sisi ga wanda ya san kwabo da ɗari da sisi da silai ko wal muradu bi dirham amma abu da ke da dirhami ba dirhami na kuɗi na asali ba albagali na alfadari na na alfadari ba na jaki ba ba na doki ba ai abin da ake nufi albagali shine ad-da'iratu ad-dirhamul bagali wata da'ira ce ko kewaye ko wani kuri ko wani cycle allati takunu bi badil zira wanda take kasancewa a cikin kalfata min albagali na alfadari sama da kofatarsa kaɗan ta ciki akwai wani abu mai ɗan kewaye ya yi kama da saban idan sawu jaki ma yana da shi to amma na alfadari ya fi na jaki girma kaɗan to idan jinin bai wuce wannan ba faɗinsa ko mugunya ko surkaman bai wuce faɗin wannan dirhami na albagali ba to an yi langume ba na jasa ba wasu malamai ko suka ce da yake ba kowa ya san wannan abu a cikin jaki ko alfadari ba babban ɗan yatsa idan zai iya rufe shi to an yi langwani amma in ka dole ɗan yatsan ka babban ibaham babban ɗan yatsa ibahami idan bai rufe wannan jinin ba faɗinsa ya wuce faɗin ibahami babban yatsa to wannan najasa ne sai kawai wani asali duman haka nan an yi rangwame ga gurbin maruru ko wani gyambo ko wani miki izalan yulka amma in ba a matso shi ba ruwan da yake fitarwa da kansa shi wannan gyamban ko wannan mikin ba na jasa ba ne ko da akwai mugunya a ciki ko da akwai jini a ciki wanda yake zuba da kansa an yi langume ba na jasa ba ne. Lanyu ka ai ma'ana lanyu usar in ba a nan na goshi ba. Amma wanda ka sa hannu ka matso na wannan ruwan mikin ko ruwan jamban to wannan na jasa ne in ya wuce wanda aka yi rangon. Amma wanda yake zuba da kansa ko ya wuce faɗin dirhamin ko ya wuce faɗin da aka kiyarta wannan an yi rangwame duk yawan sabba na jasa ba. وأندر البراجيسي أي ويؤفى أندر البراجيسي شما واو لا نسي أي لنقول جزنن كتن شيزو malamai sukan ce mazambatan dare burgus kudin cizo ba kowa sai san shi bayan jallin su albaraji to duk wani kwaro irin sa mai shan jini sauro ne ko wata tsutsa ce ko wani kwaro ne da yake shan jini ya sha jini kuma sai ya bata ma jiki ko tufa ko ya wuce wancan da aka yi langwani ba na gasa ba ne wasilil matsari da kuma taɓar ruwan sama an yi ruwan sama ka shiga taɓi ko taɓi ya fantsama a cikin tufafi an maka langwani ba na gasa ba ne wa in kalitil ajiratu fi ko da akwai taroso a cikinsa akwai kashi yana yawo a saman ruwan sama ba na jasa ba ne saboda ruwan saman ya fi na jasa yawa in dai ba kashin ne ya taba ka da zatinsa ba ruwan sama dai da aka yi ya zuba a ƙasa da shi da taɓan da taɓin duk ba na jasa ba ne amma za ka ga wani wani ya shiga ruwan sama sai ya wanke kafa kafin ya yi sallah wa ya gaya maka na jasa ne ba na jasa ba ne أو آه إلا أن تكون النجاسة غالبة سيدي إن نجاسة تكسن تي مرنجاية ruwan saman ɗan kaɗan ne ita kuma a najasar ta fi yawa don ruwa aka yayyafi sai ɗan taru a kwalin da ake yin kashi to wannan kaga najasar ta rinjayi ruwan sama hukuncin ta ne a gudu au ya kuna laha ainul ka'ima ko kuma ya kasance tana da gurbi madawwami ita najasa shadda ce ruwan sama yazo ya cika to in ya taba ka hukuncin shadda ne najasa ne ko sok away ne da ruwan wanka da fitsari da kashi yake taruwa ko lamun kwata ne sai ruwan sama yazo ya cika to wannan in ya taba ka najasa ne hukuncin mai gurbin ne amma in ka zo na zo ne suka haɗu wannan da taban da ruwan sama duk ba na gasa ba alhamdulillah sai ne risala shafi yau risala saboda gani gajeren bugu 499 babu fil buyu'i wa ma shakala al buyu'i ko da da tisin da biyar to dari hudu da tisin da biyar shine wannan shine farkon jibi na biyu na risala ga wanda suka raba ta mujallabi daga farko zuwa inda muka kwana shi da juz'i na farko mujalladi na farko abin da ya shafi ibada ta fardun a'yani wannan kuma hukunce-hukunce ne na mu'amala abin da ya shafi kasuwanci shi ya ake babu filbuyu'i wannan babi ne cikin kasuwanci wata bi ma'ana fi hukumin buyu'i da yake bayani su hukunce hukunce na kasuwanci wa ma sha kalar buyu'a da abin da ya kama da kasuwanci akwai abin da ba kasuwanci ba ne aka ce kasuwanci ba saye da sayarwa ba albai uwa shira ko shi da kasuwanci ai to akwai abin da shi ba sayarwa ba ne amma kuma ya yi kama da sayarwa kamar ijara haya kaga ciniki za a yi wanda bai sani ba ma sai da san kana ciniki ne za ka sayar masa ko kawo kaza a a kaza zan bar a a rage min dai yadda ake ciniki na kasuwa haka za a yi amma kai da kake yin wannan cinikin da shi da zai baka hayar yawa dukkan ku kun san cewa ba mallaka ba abu aka yi an mallaka maka yin amfani da shi ne zuwa wani lokaci amfanin aka mallaka maka shi ma zuwa wani lokaci da kuka yanke kuka yi ciniki a kai kaga ta babin ciniki ya yi kama da kasuwanci ta babin cewa ba mallaka ba ne ba za ka mallake shi gaba ɗaya ba sannan kuma bai yi kama da su shi to saboda haka ya kawo shi da sigalin wa ma sha kalar guyu'a wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba malam ya bude wannan babi zaka da aya ta al-Qur'ani wanda take nuni ga babban abin da ake gudu a kasuwanci shine riba akwai abubuwa da dama da aka haramta a cikin kasuwanci da cinikayya to amma abu mafi muni mafi hatsari mafi zama bala'i ga mai yinsa a cikin kasuwanci ita ce riba. Eh domin malamai suna cewa duk saƙon Allah duk zunubin da mutum yake yi a matsayinsa na musulmi to babu zunubin da Allah ya ce zai yaƙi mai yinsa sai zunubi biyu kacal ɗaya ya zo a cikin alƙur'ani ɗaya zunubin ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin alƙur'ani dai shine da Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يتب فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله إن بكو دينا شر بابا to ku zauna cikin shiri layin yaƙi da Allah da manzon duk cikin zunubi da ya zo cikin ƙur'ani ba zunubin da Allah ce zai yaƙi mai yinsa sai masiri ba fa in lam tafa'alu fadanu bi harbin min Allah wa rasulihi shi da manzansa za su haɗu su yaƙe ku in ba ku daina cin riba ba ina fata an gane to ba Allah da manzo ba ko mala'ika da ya ka suno ya yaƙe ku ya za ku da shi ba mala'ika ba yau ko Amerika take za ta yaƙe ka a duniyance ai ba za ka samu ba za ka kwanta lafiya ba ballantana Allah da manzansa zunubi na biyu kuma shi ne gaba da waliyan Allah. Manzo Allah ce ya kawo cikin hadisul Qudsi. Allah ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Duk wanda ya gaba da waliyina to ina sanar da shi yin yaki. Faqad azantuhu bil harb. Na sanar da shi zan yaƙe shi. Yawa kare sai bai sani ba. na zo na tunkare shi ya ce bai shirya ba to Allah ya sanar can ma da aka ce faza nuji harbi min Allah sanarwa ne nan kuma faqad azantu bil harbi yawa na sanar da shi ina ya kasa ko ya shirya ko kare shirya ya rage na in dai bai daina gaba da wani ba to waɗannan su ne zunubai guda biyu wanda Allah yake zai yaki mai saboda haka malam mai risala saboda hatsarin cin riba ya buɗe wannan babi da ayar alƙur'ani da take ishara ga haramcin riba cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah shine fa'idan ahalla wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki kasuwanci wa harrama riba amma ya haramta cin riba ka gane ai eh su kafirai da aka ce ba kyau suka ce a to ai inna malabai usulun riba to me menene bambanci suka ce ai kasuwancin kamar riba ne kamar misali to menene wannan ma ka je ka sayo ka sayar ka samu riba wannan ma ka ba da kuɗin ka an kuɗi ya jawo ma riba to me bambanci su su kawai zahirin riba suke dubawa ba na duba hanyar da aka je aka samu riba shi hanyar ta Allah bai da ita ba shi yasa ya ce wa halallahu bai'a wa harama riba yayi mana eh la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakabbaru min al-masjid duk a cikin sura ɗaya ne duk aka yi bayanin ta eh zalika bi annahum qalu inna al bai'u yawa mithlu riba suka ce ai ciniki kamar riba ne to yaya riba take malam zai mana bayaninta wa kana ribal jahiliyyati fi diyun riba ta zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci ribar su ya kasance fi diyun cikin basussuka ne su ba san riba a cikin ba ne gishiri ba kaman da ba ban san riba cikin musanye ba za ka sayi abu bashi ko za a baka kuɗi bashi in ma an taɓa biya hu ko dai ka biya shi a yanzu abin da aka sayar maka kuɗi hannu in za ka saye shi yanzu ka ba da kuɗi yanzu kuɗinsa naira dubu ne wa in ma an yi ruba lahu ko kuma a yi masa ƙari fi cikin wannan abin da ya saya idan zai yi jinkiri nan gaba zai biya in yanzu za ka ɗauka ka ba da kuɗi da kuɗinsa dubu ɗaya ne amma in zai kai ƙarshen wata ko sati ko kwana ko gobe to dubu da ɗari ɗaya ne ko dubu da ɗari biyu ne wai wasu ma har da biya ɗaya biya biyu biya uku kowanne da kuma farashinsa daban ka gane ai to wannan haramun ne ita ce asalin ribar jahiliya da musulunci ya tarar kuma Allah ya haramta ta wa fil riba amma a cikin riba ta yan zamani masu wayo masu wa Allah dabara wanda ba cikin basu sukan ba sigarin nasi'a ko cikin wani jinkirin biya wancan eh a annasi'a jinkiri ai ba nasiya aka ce ba ba nasiyan mansiya ba annasiya tu jinkiri kamar a ta'akur ne jinkirin biya ba yau za a biya ba ba gobe ba sai lokaci kaza shine annasiya inna man nasiyu ziyaratun fil kufr wata kira inna man nasiu kamar da zuwa nan annasiya jinkiri ba yanzu za a biya ba za za za a jinkirta to abin da ya shigo da irin wannan cikin wancan bai ulfidda fi bilfidda shirikin azurfa a biya da azurfa yadan biyadin kuma hannu da hannu ka nan babu jinkiri tunda ba ila ajalin bane yadan biyadin hannu da hannu amma ya zama mutafabilan abin yi wa fifiko to wannan shi ma riba ce da shari'a ta haramta ko da babu jinkiri a ciki fifi da azurfa akan azurfa a yi ka fifi ta taka ko shi ya fita tasa akan taka kuma ku yadda ku yi musanyi a haka wannan riba ne ko da hannu da hannu aka yi wa kazalika zahabu bi zahab haka nan musanyen zinare da zinare shi ma ya zama yadan biyadin amma mutafadila abin yau fifiko ba mutamasilan abin musantawan juna ba shi ma ribal wala ya zuzu fiddatun da fidda cinikin azurfa ko musanyen azurfa da azurfa baya halatta wala zahabun bi zahabin wala musanyen zinare da zinare baya halatta illa mislan bi mislin yadan biyadin sai misali da abin musaltawa kuma hannu da hannu mutafadilan shine aka hana ka gane ai amma masalan mislan bi mislin yadan bi yadin wannan babu haramci dan kun yi musanyen zinare da zinare ko inda jinsi ɗaya ne to an hana fifiko ko yin ƙari wal fi dhabt bi zahab amma musanyen azurfa bi zahabi a musanya da zinare ribar shi ma riba ne in dai ba hannu da hannu illa idan biye ne sai dai hannu da hannu amma shi babu sharaɗin misilan da misili saboda zinare ya fi azurfa da rai ba ka ga dinare ɗaya da dirhami ɗaya an kasa su a cike ni din nauyin su ɗaya irin su iri ɗaya girman su ɗaya yawan su ɗaya amma bambancin wannan zahab ne zinare wannan fidda ne azurfa amma in ka ba da dinare a dinare ɗaya to za a baka dirhami goma sha biyu ai ka gaji jikon ya yi nisa da yawa ko idan dinare ya ɗan faɗi ne ko azurfa ta ɗan yi daraja to in ka ba da dinare ɗaya sai a baka dirhami goma ko goma sha ɗaya wannan ana ga dinare ya ɗan faɗi ko kuma azurfa ta ɗan yi tsada amma asalin da aka fi saba shine duk dinare ɗaya to dirhami goma sha biyu kamar da sulai da kwabo in ka san zamanin sulai da kwabo ko in ka bada sulai ɗaya da ma a rubuta matan kwabo ne a ko kwabo goma an ce a zamanin baya ta mu ba mu kashe ba wasan sun ce da lawa ko sun kashe an yi sulai wai mai kwabo goma sha biyu ko kun kashe kuma kun kashe a mu ba mu kashe ba ba amma dai mun kashe kwabo da ɗari ko wanda sule ɗaya kwabo goma ne wannan muka sani muka kashe to wannan zirare da azurfa kamar kwabo ne da sule wani lokaci ma hausawa suna buga misali kwabon ma ya fi sule girma ana cewa babban kwabo ko katon kwabo ga shi kato ya fi sule kai ya yi biyu sule ba da kauninsa da faɗinsa in ka ba a biyu amma sai ka in ka ba da sule sai an baka shi goma sha to amma su dinare da dirhami da dinare su wannan girman su ɗaya nauyin su daya kawai fifikon jinsi ne eh shi ne ajo ba ya tafuka ko girman kwabo to babu sharaɗin misalan da misalin a musanyan azurfa da zinari kar ka manta kuma na ana ta maka alfibatu da azahab asalin sunan jinsin ake gaya ma jinsin kalfan shine fidda in aka ce dinar abin nan dirham to kudin da aka tsaya da alfibatu shi ma azurfa ne amma an mai da shi kudi ai azurfan ba kudi kawai ake kera ba ana yin awalwalo ana yin zobe na azurfa ba to dan ai fidda ne asalin sa amma aka kera kudi da shi to ya zama dirham shi ma azhab sunan jinsi ne na kalba idan aka kera kudi da shi ya zama dinar wa minhum man tamanu bi dinarin la yuwajjihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ad-dinar kenan ko amma da Allah ya ce zuyira da nasu hubu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatu min az-zahabi ko sai kira shi da asalin az-zahab saboda ba kudi kawai ake kirawa ba ko az-zahab ana yin awwalwalu ana yin salka ana yin munduwa ana yin zobe shi yasa a ƙarshe ala ce zalika mata'ul hayati dunya waɗannan duka jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya wanda daga an je lahira babu su sun kare tun a nan duniya sai aikin ka ne dai ka samu irin su ka ji daɗi ka more a lahira to aka ce alfidda asalin jinsi ne za ka ce dirham kudin da aka kera shi da alfidda in aka ce azhab asalin jinsin ne in aka ce dinar kudin da aka kera shi da zahab wadda'amu min al-hubudi hakanan riba tana shiga kayan abinci na kwayanni al-hubub dana na al-hab inna allaha khaliqul haddi wan nawa jannu al-hubub abin da ya shafi gero dawa masara shinkafa alkama da nau'o'in dukkan wata ƙwaya da ake mai da ita abinci har da suwake shi da walƙiɗiniya da masu kwanso irin suwake da gyaɗa da ɗayan menene waken soya wace biya da makamantanta mimma da karu daga abin da ake ajiyarsa min kutin na kayan abinci duk abin da za a ajiye shi ya shekara bai lalace ba eh to riba tana tana shiga in dai yana kalban ajiya au idalin ko kayan miya wanda yake kalban ajiya sawa'un yana danyen sa ake ajiye shi bai lalace ba ko ana busar da shi a ajiye shi bai lalace ba kamar tumatir ana busar da shi tattasai ana busar da shi ko to wannan diri ba tana shiga amma albasa ba ba ta kalma ajiya ba a busar da ita wajen bushe wanda sai dai ka rike ka ko ka shanya ta a ranar kuma to wannan riba ba ta shiga ka iya ba da ɗayar albasa mai zafi buhu ɗaya ba ka fara albasa buhu ɗaya da rabi wannan ba riba a ciki saboda mai baya kalma ajiya sai ce maka waɗannan nau'o'i da ake faɗa na ƙwayanni da kayan miya mimma yudda kan wanda ake ajiyarsa لا يجوز الجنس منه بجنسه مسنين جنسي da jinsinsa baya halatta illa misalan bi misalin sai dai misali da abin yiwa misali yadan da yadin kuma hannu da hannu za ka ba da gero a baka maiwa ba jinsin su ɗaya ba ne amma nau'i ya bambanta nau'in su daban-daban ne wannan gero ne wannan maiwa ce amma asali jinsin su ɗaya ne to baya halatta a yi cinikin su sai hannu da hannu kuma misilan da misilin daidai waje da an ka ba da gero kwano ɗaya a baka maiwa kwano ɗaya haka nan wake in ka ba da jan wake kwano ɗaya a baka farin wake kwano ɗaya in ka ba da jaddawa kwano ɗaya a baka farar dawa ko kaura ko ba wace iri ce haka nan masara da nau'o'inta haka nan shinkafa da baka da fara a wajen musanya duk ɗaya ne eh a'a ya to nan ba ne a jinsi ya saba ka ce hatsi ka ce eh amma da kamata ka ce hatsi ba a hausar yamma gero ake cewa a yamma daga kauta haɗe da zuwa kaɗan kace hatsi da gero da dawa da maiwa duk hatsi ne ka gane yawwa to hatsi yake ba ruwa ko gero to ba hatsi ba ka min gero in aka ba shi dawa ba shi hatsi tunda muna bambanta sunan to wannan ya ci ba gero ne da dawa ko dawa da dawa a wannan wannan babu riba a ciki gero daban dawa daban in dai da yadda ko kwano goma ya karba ya ba da kwano da in dai da yaddar ka ya ta halal sai da ce ya yi rashin tausayi amma dai ba za ta masa haram mutum da ya yarka kuma jinsi ya saba sharaɗin gashi a nan la ya juzu jinsu minhu bi jinsi jinsin wannan kayan abincin ko kayan miyan baya halatta a yi musanya da jinsi da jinsinsa illa misilan bi misilin yadda biyadi sai misali da abin yi wa misali kuma hannu da hannu in aka saba wannan sharaɗin ko da misali da abin yi wa misali ne amma aka samu jinkirin biya ka dai sai an jima zan kawo ko ka dai sai an jima ka zo ka karba wannan haribata ta ba yanzu za ka biya hau za ka biya faɗi kayan abinci baya tsayawa a farashi ɗaya in rani ya yi rani ya yi tsada in damuna ta zo kaka kuma ya faɗi to ba a san jinkirin biya a cikinsa yadda biya ne ko da an yi misalan bi misali to kar a samu jinkirin biya wala juzu fi ta'akirun kaji ba ta'akirun jinkirin biya ko jinkirin bayarwa ko karɓa la yajuzu baya halatta fihi a cikin wannan kayan abincin da yake kalban ajiya wala yajuzu da'amun bi da'ami cinikin abinci ajiya da abinci baya halatta ila ajalin zuwa lokaci kaza yana fa'idatan da la yajuzu fihi ta'khir duk dai abu ɗaya ne ka kai abinci da sharadin zaka biya da abinci kuma ya zama zuwa wani lokaci wannan baya halatta amma ku sani babu lance fa yana nan daban nan ana maganan bai amma a yauwa amma alƙaradu wannan yana halatta ai abin da ka bashi shi ne ba shi ma dai masalan bi misali amma da yake ba ciniki ba ne lance ne to ya halatta zuwa lokacin da kuka sharɗanta zai biya ka ka gane ai yauwa amma babu sharaɗin ƙari dai misalan bi misali in lokacin da kuka yi yayi ya ɗauko buhunka ya baka shi kenan ya biya ka amma in dai ciniki ne to ba a so a jinkirta ila ajalin zuwa lokaci kaza kana min jinsihi in abinci ne ya kasance daga jinsinsa ne aw min khilafi ko daga sabaninsa ko wanda aka halaka fifiko na gero da dawa za a musanya ko shinkafa da masara ko shinkafa da alkama eh za a yi musanye ba an sauke sharaɗin masalan da musulun ba to amma jinkiri baya halatta a cikinsa kana min ma yudda karu yawa farko ce min jinsi aunin kilafi ba kana ya kasance min ma yudda karu yana daga abin da ake ajiya yana karban ajiya in ya buce zuwa watanni ko shekara au la yudda karu ko baya karban ajiya in dai abinci ne to baya halatta a yi jinkirin biya kamar ne kamar doya busa kaga ba ta kalba a jiya ko sabanin rogo eh amma har a busar da ita a daka ta a ci garinta kamar yadda ake cin dan wacan alabo kai ba a yi a'a wannan ba za a kira shi a jiya ba duk abin da ba zai bushe a yi amfani da shi ba baka ji a cikin bayanin wani lokaci ina ce maka abin da yake shekara ita tana shekarewa to shi ne ba za ka lissafa da shi ba za ka zo a jiya ba kamar gwaza ita ma ba ta karɓa ajiya kamar dankali to duka wannan kaga ana kiransa abinci abinci ne kaga yana cikin ma la yudakharu wanda ba a ajiyarsa ya shekare to bai halatta a yi jinkirin biya ba ko jinsin su ɗaya ko ba jinsin su ɗaya ba kana min ma yudakaru aw la yudakaru amma wala ba sa babu laifi bil fawashi da ababen marmari irin su lemo da ayaba mangwaro gwanda kankana eh goba shine su ne alfawashi irin su ruman wanda in sun bushe sai dai zubarwa wani ma kafin ya bushe ya rube su mangwara kan ka busar da shi bai rube ba eh yawwa to su ne alfawaki wani bukuli da mabunkula ƙasa ka gane ai masu yin saiwa irin su min bakali ha dai wajen sa'iha su rogo su dankali su gwaza su doya su karas din da su albasa duk a ƙasa suke yi wannan ba sa kalba a jiya ai ko eh albukulu amma dai wanda ya zama wa ma la yudakar wanda ba a ajiyarsa inda mun ce rogo ana iya busar da shi to shi zai fita a cikin wannan mutafadilan ba laifi a yi cinikin sa mutafadila abin yi wa fifiko wa in kana min jinsin wahidi ko da ya kasance jinsi ɗaya ne ka ba da doya busa yar tibi ake ta a baka sakata ka ce kai ta haka mai kyau ce ba za ka bi sakata ba in an baka sanho ɗaya na sakata to kai za ka ba da rabin sanho na doya mai kyau wannan babu ne ko kuma mangwaro aure ka ba da rabin buhu a baka binta suga buhu ɗaya kaga ai ka fifita naka akan wancan wannan duka babu laifi amma dai ya zama ne yadan biyadin wannan shar'in na hannu da hannu yana nan yo a ci abu ne ya karba ajiya ma aka ta yadda jabin balagana gwali ka yi jikin karba yanzu yanzu a za ta maka ai ya faɗi ko lamun kudin kama ba zai dawo ba shi ne shi ne ya fi sauki ba to alhamdulillah sai ne yau ma da ya kuma ne hashiya bai zo ba to ya ce da ya tafiya idan za mu tafi فتح الجواب في شرح الإرشاد لا لا متازي tafi na nawa ne da shida ko da bakwai to ina za mu tafi ɗari hudu da shida ina ne wa manidda a wasiyatan lahu muna cikin kitabul aqdiya mutumin da yayi da'awar an yi masa wasiya mutum ne ya mutu magada suna shirye-shiryen raba gado ya zo ya ce ai ubansu da ya mutu ya masa wasiya a bashi abu kaza ya baci ko farin kudi ko wata kadara ko wani abun amfani to halafa zai yi rantsuwa ma'a shahidi tare da shaidarsa in shaida ɗaya ya samu adali to da shi da shaidar kowa sai ya akwai inda ba a ba shaida rantsuwa amma a nan inda mamaci ne dukiyar maraya ce to zai rantse tare da shaidar ta wannan in shaida ɗaya ne kenan da sai ma'a shahidai shi ba in ya kawo shaidu dai adalai magana ta ƙare babu zancen rantsuwa kuma dole a ba da wannan wasiyar in ba ta wuce sulhun abin da mamaci ya bari ba wa illa idan suka ki rantsewa ka gane ai da shi da shaidar tasa suka ki rantsewa ko kuma shi ya rantse shaidar ya ki rantsewa ko shaidar ya rantse shi ya ki rantsewa to halafal warasatu magada su rantse da Allah ubansu bai yi wannan wasiyar ba wata kadar shi kenan wasiya ta faɗi ba za a ba da kokobo ba fa yin halafal garimu idan ne bin bashi ne yayi rantsuwa ka gane ai garimi ne ne bin ubansu bashi ya rantse cewa yana bin ubansu bashi au adul musa lahum ko ɗayan wanda aka yi wasisi gare su to sabata haƙuhu haƙƙinsa ne ya tabbata kasatan a kiɗi al musa lahum mutanen da aka musu wasiya da yawa daga biyu uku hudu suka ce ai mamacin nan ya ce in ya mutu gidan nan da nake ciki ya babu mu da muke cikin gidan ko kuma a'a gona ta gu kaza ya ce da ni da wane da wane ya ba mu ita in ya mutu ya ba mu ka gane ai to su kaga a matsayin mutum ɗaya suke ba za a ce ai sun zama shaidu kowa ya rantse ba kuma wani ba zai wa wani su shaida ba tunda kowa yana da'awar wannan wasiya to abin da za in algarimi ne mai bin bashi daga cikin masu bin bashi ya zo ya rantse to sabata haƙu haƙƙinsa ya tabbata kasfatan iya nasa banda sauran masu bin bashi kowa in yana so shi ma ya zo ya rantse tare da shaidar tasa guda ɗaya sai haƙƙinsa ya tabbata haka nan almusa lawan wanda aka musu wasisi da yawa dukkan sai su zo sun rantse kafin a bar musu wannan gidan ko wannan gonar in aka samu mutum ɗaya daga cikin uku ya zo ya rantse to haƙƙinsa ne kaɗai tabbata ya tabbata kasukan ake yi bai rantse wa sauran ba su ma in suna ga kowa ya zo ya rantse sannan a bashi haƙƙin وللناكل تعريف المدعى عليه ya halatta linnakil ga wanda ya noke ya kiran tsuwa ai musan fa inna kala to wancan fi'ili ne ma bi to annakil ismu fa'il mutumin da yake da haƙƙi ya rantse a bashi haƙƙinsa sai ya ƙi rantsewa to shi almudda alai wanda ake da'awar haƙƙi a kansa fa ba zai ci bulus ba ya halatta da shi annakil wanda ya ƙi rantsewar ta halifin mudda alai ya rantsar da wanda ake da'awar haƙƙi a kansa ni na ji ba zan rantse a kan ubanku ya yi wasiya ba ku ku rantse a kan ubanku bai yi ba kana da wannan haƙƙin dan ka kira zuwa da shi kenan ba ka da gaskiya ka tafi ba a'a ka ce to su su rantse akan ba a yi wannan wasiyar ba alal misali wa man yara rajulan yatasarrafu fi milkihi duk mutumin da ya ga wani mutum yana tasrifi cikin mallakarsa gida ne yana zaune a ciki yau ya rushe can ya gyala can gobe ya ɗaye silin ya gyala jibi ya rushe wani ɗaki ya mai da shi bayan gida wata rana kwano ya tsufa ya ɗaye ya sake bugun kwano wata katanga ta yi kirak ya zo ya kira burkila da lebura a rushe a sake gina ko a gyara yana ta sirifi yadda ya ga dama cikin mallakar shi wannan da ya ga ana yi muddatan ɗawila kuma tsawon zamani walaisa bainahuma ma yamna'uhu niza'uhu kuma a tsakaninsu ba abin da zai hana shi jayayya da shi ba sirikinsa bane ba ubansa bane ba shakikinsa ba ne, ka gane ai, mirsala ya ka maka wannan dalla-dalla, babu wannan tsakanin ɗa da uba ko tsakanin suriki da surikinsa, akwai jin nauyi ko tsakanin shehi da muridinsa ko malami da almajirinsa. Don almajiri ya ga malaminsa ya ba malami alan gida yana tasirifi kaga da nauyi ya zo ya ce masa don me ake haka malam. Yawwa to shi ne mayim na uhu, ni za uhu. tsakanin shi ba tsoronsa yake ji kar ya hallaka shi ba in ya kwace watakila zai ɗauko hayaki da su zo su kashe shi baya tsoron wannan ba abin da zai hana ya masa jayayya ya ce ka daina wannan gyale-gyalen ai ba gidanka ba ne wala ya rahabu kajinanta kuma baya tsoronsa a zahaba su sun tsoro ya dula na daga ban wa rahaba ko akwai lirabbihim yarhabuna والذين هم haka yake baya tsoronka zai iya salwatar da rayuwarsa in ya karbi wannan gidan ko in yayi magana duk ba wannan su madda ahu sannan shi mamallakin wannan gurin daga baya zo yayi da awar wannan gidan nasa ne to lallu su ma ba za ma a ji ba ba za a saurare shi ba dai a takaice ba za a ji wannan da'awar tasa ba ka san gidanka ne kuma ka bar shi mu ai ita shari'a ta so ka ba shi ne ko ka bar masa ko ka sayar masa kai da shi kun yi a koyi in dai ba shi ya zo yace ba nasa bane in yayi da awar nasa ne shi da yake tasrifu kai da kammal da shi abun kai shiru yake tasrifi ciki muddatan dawila mai risala ce ashara sinina shi mai risala ya yanke tsawon shekara goma yadda yana da awar gidansa ne ko kuma gona ce ka bashi alo yana nomawa kuma yana cewa ta saki a cikin har yana yanka wani guri ya ba wani alo shi ma ya noma kaga tasrifi ko yana ba da rabi haya shi ya noma rabi in ta bar girma ko wani shekara ma dungulungum haya yake bayarwa ko aro kaga wani duk tasrifi kana nan kuma baka cewa komai ka gane amma mai risala ya ce wa rabbuha hadiru me wannan gida ko gonar yana gari ba wai ba kaga shi wannan ma'anar yara yana nuna maka ai yana nan ko da bai sai maka wa huwa hadirun ba wanda baya gani ai baya gani shi ko wannan wa hu wa man yara rajulan kaga ya nuna maka shi ma hadir ne to idan yayi da awar wannan guri nasa ne lam yusma'a ba za a saurare shi ba wala bayyinatu ba za a saurari shaidarsa ba ko ya zo da adalai shari'a ko ka zo da adalai da suka ce da da naka ne da ne naka amma yanzu tsawon lokacin da aka ɗauka da tasiribi ya mai da shi nasa da kai da shaidarka duk ku ta muku ba mu guna ba za a saurare ku ba wal bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal munkir ya badala lafazin ruwayar hadisi asalin hadisin manzan Allah ne sahihi da yake albayyinatu alal mudda'i wa yaminu ala ma man ankara shi kuma zai ce alal munkir saboda yana ka abun sa a takaice wal bayyinatu kawo shaida alal mudda'i bayyinatu na an jara rufuata yawwa wanda bai gyara bai gyara wal bayyinatu ne farkon zance ne wal bayyinatu kawo shaida alal mudda'i tana kan mai yin da'awar haƙƙi mai yin ƙara kenan shine bi kasr al-ayn mudda'i ismu fa'il wal yaminu yin rantsuwa kuma ana ba da ita alal munkir ga wanda ya inkari wanda ya inkarin wannan haƙƙin to abin da yake faruwa a nan kalma ce a dunkule da farko shi mudda'i in yazo yayi da'awar haƙƙi akan wani almudda'a alai wanda ake da awar haƙƙi a kansa to in aka zo da shi aka gaya masa in ya amsa shi kenan kaga an huta to ka ba shi haƙƙin in yan inkari to za a dawo wajen almudda'i a ce to kana da shaida kama ai maganar rantsuwa ana gabatar da shaida to idan mudda'i ne da awar haƙƙi ya kawo shaida wancan ba maganar rantsuwa kawai ya biya haƙƙi ko da ya yi inkari inkarinsa ya zama baɗi ɓatacce amma idan shi almudda'i ba yi da shaida shi kuma almudda'a alaihi ya yi inkari to sai a juyar masa ya yi rantsuwa don ya kubuta tun da shi ba yi da shaida kai kuma ka ce babu wannan haƙƙi a kanka to ka rantse da Allah babu wannan haƙƙi shi kenan in ya lantsa shi kenan ya ya ya kukuta shine wal bayyinatu alal mudda'i kawo shaida yana kan mai da'awa na haƙƙi wal yaminu rantsuwa ana juya ta ita alal munkir ga wanda ya inkarin haƙƙin in wancan bai da shaida walahu radduha amma shi wanda ya yi inkari ya halatta ga shi ya juyar da rantsuwar alal mudda'i ce idan mudda'i ba yi da shaida mudda alaihi ya yi inkari aka ce ya rantse ya ce a ni ba zan rantse ba amma shi ya rantse akan yana bi na wannan haƙƙin zan biya ina fata an gani kai in ka rantse ka kubuta babu biya amma ya halatta gare ka ka ka ce ka juyar masa da rantsuwar shi mai da'awar ya rantse da Allah yana gunka wannan haƙƙi kai ka da za ka biya kaga zaɓi ne ko ka biya ko ka rantse ka kukuta wannan an baka dama kai almunkin to idan ka rantse to ka kukuta tunda bayi da shaida idan kuma kaga kai rantsuwa ta ma nauyi to ya halatta ka ce to kai ba za ka rantse ba amma shi ya rantse ba ka je kana da wannan dama wabtida'uha da kuma fansar ita wannan rantsuwar a kafance ta ku shiga can ba a tsali a sasanta maimakon rantsuwar nan tunda ni yanzu in na rantse ba zan biya komai ba kai ma asara za ko to tun da ni ba ni ba da so in rantsi kai kuma ba ka da shaida to ka sayar mun wannan mana ni cirikin ta in fanshe ta ka ga ba za ta kai asalin kuɗin da yake da abu kamar sasantawa ne inda yana da awar dubu ɗari ba yi da shaida kai kuma aka ce ka rantsi kai kuma ka ga lantsuwar ta ma nauyi in ka lantsa ka kubuta ba za ka biya ko sisi ba shi kuma in ka lantsa yayi asara ba zai samu ko kobo ba to sai ka fanshi lantsuwar kai munkin mai inkarin lantsuwar a zo a yi cinikin ta biya ka fanshi kanka daga lantsuwar a maimakon za ka biya dubu ɗari ya zo ko dubu hamsin ma ka bashi kaga ka fanshi lantsuwar kai ba ka lantse ba shi bai rantse ba kai ka samu sassauci shi kuma bai yi asara duka ba shi ne ibtida'ul yamin kenan sai ka zo ka farki rantsuwar wahiya amma ita rantsuwa in za a yi ta alaniyatul mustahlifi akan niyyar mai yin rantsuwar almustahlifi ne nema mai rantsarwar shi ne haƙƙi kenan yanda za ka lantse ba yanda kai kake so ba kai da yin lantsuwar yanda shi yake so ka lantse ka lantse da Allah tsakani na da kai babu haƙƙi kaza da kaza da nake binka illa an ya kuna alhalifu mazluman sai da in mai rantsuwar ya kasance wanda aka zalunta ne ka gane ai ba yi da shaida an ɗauko lauya an fi shi zaƙin baki ko an ba alkali rashawa ya ƙi ya biyo layin adalci kwata-kwata ya gano kawai akwai zalunci a cikin wannan shari'a kuma gashi an ba shi rantsuwa to fatambahu tauriyatu a nan tauriya tana tana amfanin ba alaliyatul musahalifi ba alaliyati ka kai alhalifu eh ka rantse a bisa niyyarka inda za idan wato kuɗi ne alal misali ya zo ya baka ajiya ko jingina ya kawo na wani abu idan ajiya ne ya zo ya karbi kayansa to lokacin da zai kawo da shaidu kai kuma lokacin da ya zo karɓa ya ce wani abu da gaggawa ya taso babu shaidu ka tausaya masa ka ba shi baka sai ka shaida ba daga baya ya zo ya ce maka ai bai karɓi wannan kuɗin ba ai ya kawo da shaida kai waye shaida san da ka bayar kai kokarin kai bayanin da wata kila za a gamsu aka ji a saurari ka kawai tunda ba ka da shaida kawai sai ka biya to kaga wannan in ka biya wannan kuɗin an zalunce ka shi ya san ya karbi kudin to a nan in za a baka rantsuwa ka kubuta a kan ka bayar tun da shi ma kai kai ake neman shaida a gunka na ya karba ba ka da shaida to za ka rantse ne don ka kubuta to a nan tauriya za ta maka amfani abu da ke mata tauriya an ce imamu shafi'i ko shi ne ya yi amfani da ita a lokacin hajjaji gudu yusuf lokacin da yake da'awar ƙur'ani makaluki ne ko to su ahmad bin hanbal su duk hajjaji ya sa a musu bulala don su ƙi su yadda da da'awarsa ko a ƙi daga ta ƙur'ani makhaluki sun ce alƙur'anu laysa bi makhaluki bal sifatun min sifatillah alƙur'anu sifa ne da sifofin Allah kadimi ba fararre bane ba mu da su bane to shi Imam Shafi'i da aka zo da shi saboda mutum nan mai hikima waye shi kawai sai yayi tauriya da aka zo aka ce alƙur'ani ɗin makaluki ne ko ba makaluki ba sai ce a to ku kuna wala da kanku ai ba ƙur'ani kaɗai ba yace bal alƙur'anu والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء خلق من خلق الله هذا في ɗaya ɗin da ya nuna aniyar sahi ba a taura da lindila da ƙur'ani ba bayan ya gama nisa ba sai nuna nan kullu haula kullu haula al arba dukkan waɗannan yana nufin ya tsunna guda hudu khalqun halitta ne min khalqillah shi kenan sai aka sallame shi yayi tauriya saboda ya fara da at-tauratu wani injilu sai sai ake kai wata tauriya to ya halatta an kaga za a zalunce ka a zuciyarka ka rantse abu saniyar ka ta kukuta ba Allah ne da musa alibi abu saniyar wanda ya nemi karance ba alhamdulillah sai mu tashi wajen billahi la ilaha illa huwa sai ne annahu alwadi to a garabi ya karrabo to na ba ta bi a karabul masadi tafi na nawa to alaka kenan malo na mu shafu ba to yau kuma na mu ashirin ne to ina za mu tashi a garabul masali a fitowa ta nawa daya biyu uku hudu biyar shida wa in ne to na gani wa in shakka fi sajida idan ne sallah yayi shakka cikin wata sujjada yana cikin sallah ya zo raka al karshe ma wata kila ko ma yana zaman tahiyya na karshe sai yake kofantan kai shi fa kamar ya bi sujjada daya a cikin wata raka'a amma lam yajri mahallaha ne san ina ne mahallin ta ba a raka'a farko ne ya san dai akwai raka'a da ya sujjada daya ya manta daya yana yana shakku amma raka'a farko ne ko a ta biyu ne ko a ta uku ne ko a ta hudun da yake ciki ne yana shakku a wanda mahalli take bai san mahallin ta bakai sajadaha ya sujjade ta a wannan zaman nasa na tahiyar ƙarshe ne ka gane ai idan harka alfarko ne Ka ga mahallinta ya tsere ko in kuma a wannan raka ta ƙarshe ne to dama su jada ɗaya ya yi ai ya zauna ko yake shakku yake tayya to in ya koma ya su jadan kaga dama ya yi zaman ɗaguwa daga su jada yanzu ya koma ya yi ta biyu ita wannan tatika ko to fafil ashirati idan wato idan ba a ta ƙarshe ba ce a ta farko ce ko a ta biyu ko ta uku yake wannan shakkar to ya kaddara ta a wannan raka'ar ce kawai sai ya sujjade ta ya yi hukuncin da ya wajaba a kansa na tariku sujudi to fa fil akirati in a cikin ta ƙarshe ne yake kokonton ya bar sujjada to a ta bi raka'atin ya nuna raka'a ɗaya su kutum wa fil qiyamin rabi'a in yana shakku cikin tsayuwa na hudu wa fi qiyamin rabi'ati kai in a cikin tsayuwa na hudu ne idan sallan ne raka hudu ce to bi raka'ataini zai zo da raka'a guda biyu wa ya tashahadu sai ya tahiya ya yi sallama wa salisa idan a raka'a ta uku ne yake wannan shakkun to bisalasin zai kawo raka'a uku ne wa in fata mu'tamman idan kuma wannan raka'ar ya tsere ko har ya yi sallama ya tashi kuma shi yana da koyi da liman ne wa in fata musamman ruku'u idan ruku'u ya tsere wa mai koyi da liman ma imami tare da limaminsa ya zama saha an ruku'i au zuhi ma au na asadin nan gashi kuma tare da liman yake to fa fi gairi ulahu ko a cikin watan tafarkwanninsa guda biyu ita ba'ahu kawai ya bi liman malam yarfa min sujudiya matakar liman da ya dago daga wannan sujjadar nasa ba ita ita ba'ahu ne ko da naka irin namu ne ko matakar bai dago daga wannan sujjada ta wannan raka'a ba yayi ruku ya walwale ya je ya same shi a cikin wannan sujjada wa fil ula in ba cikin tafakkur ita kadai fa da uzuri in a dalilin wani uzuri ne min sawi na rab kalwa wa du'atin da jangadi wa zihanin da matsin sahu wa nawya da makamancinsa to taraka ya bar wannan ruku wa sajada ma'u ya tafi ya sujada tare da liman وقضاها يلام والنرك البعد فلا نبا سلم الإمام وانا يا صابا بآدم ياتي ركع فو يي wannan rukun ya warware idan ya yi tsammani zai da silima a cikin sujjada to a nan kuma ya ce kawai inda a dalilin rafkanuwa ko janjabi ko matsi ne to ya bar wannan rukun ya yi sujjada kawai tare da liman ya tafi sujjada wa qadaha zai rama raka'ar ba'al salati bayan sallamar liman wa li ghairihi in ko ga wanda ba mamu bane ba mutamman bane to badalat sallarsa ta baci ka alqaba ma fasahu kamar ya lama abin da ya tsere masa in masu buci ne fil uzri cikin wani uzuri ya sa ya lama abin da ya tsere masa ka an ƙaba kamar ya lama ma fata abin da ya tsere masa fil uzuri a cikin wani uzuri da ya same shi a cikin sallah ya hana shi ruku kamar ciwon baya ko ciwon wani abu ya hana shi sunkuyawa tare da liman saboda sai ya yi da kyar da kyar kafin na liman ya ɗago to wannan bai kamata ba ya gudu man sallah bai yayi sallah ta shi kadai wa sajidatan ko sajidatun idan ne muka taso farko zancan wai shakka fi sajidatin to a nan ne muka taso eh to na gane to shi kenan wata yana maganar ruku'u ne a shi wa in fasa mutamman ruku'un ka gane ai ko ai shi ne tsadantar da muka taso to nan da yake wa sajidatu nu ai wa in fata mutamman sajidatun wa ulada ne na farkon wacce jumla idan sujjada ce ta tserewa mai koyi da liman shi ma akwai kaddara ma a imamin yi din fa in dabi'a ce an yi tsammani cikin samunta ta kabla haka da imami kafin limamu sai kudura raka da yake tsaye to sajada ya sujadu wannan sujada ɗin da ya manta wa illa in ko baya tsammanin rukarsa zai ruku to tamada ya zarce wa qadaha ya rama wannan raka arba'a da hu bayan sallaman limamu alhamdulillah sai ne ina ne yau alkafin da ya zo ba tashi na ɗari da nawa ina za mu tashi yau ina alhaji muhammadu ko allah ya ci tabligi na uku imra'il falaga fil jumalil atiya tashi na ɗari da hamsin da hudu ka cika alfaraga gurin nan da babu rubutu wanda aka yi ɗigo ɗin nan fil jumalil atiya cikin jumloli shida masu zuwa ka cika su da asma'in da sunaye mu'arrafatin abiwa ma'alfa bil alif wal lam da alif da lam amma kuma tunasibu kullu jumlatin da take dacewa da kowace jumla da take da munasaba da kowace jumla ba duk sunan da ka samu mai alif da lamun kawai za ka rubuta ba sai wanda ya munasaba da kowace jumla na farko ya suna'u ƙarshe mafulun al'abuwa ba to sai ka ce annajjaru ya suna'u najjaru al'abuwa ba annajjaru kafinta ya suna'u yana sassaƙa al'abuwa ba ƙofofi alal misali na akuzun labana muna rukon nono ne ko muna tatsan nono ne minal ba ƙaraci daga saniya sai ka sa alif da lamu na albakara shine zai fi dacewa da wannan jumla yuhazzibul ustazu at-talamiza eh shine zai fi dacewa al-ustazu ko al-muallimu eh malami yuhazzibu talamiza yana ladabtar da ko yana tarbiyyar at-talamiza al-majiri tahzibul nafs din kamar alkace zuciya ta bangaren laduba kyawawa na hudu shine to في في فصل هو الورقه ganyen bishiya ya kudu yana zubowa fi fasilin shikayi a cikin zango na hunturu zangon shekara fasilin din lokaci akwai fasilin shika akwai fasilin rabi akwai fasilin kharif yawa lokaci zango-zango na shekara guda hudun nan akwai lokacin damuna fasulun rabi kenan akwai fasulun saifi lokacin zafin rana akwai fasulun shita'i lokacin sanyi hunturu kenan akwai fasulun karifu lokacin bazara ko a hausa ma duk akwai akwai damuna akwai kaka akwai sanyi akwai zafi to a sanyi da zafi ake samun rani da bazara ne to da farko za ka sa alwarakatu ganyen bishiya ya skudu fi fasili a shita'i sai na biyar annaru wuta tumbiji da'ama tana nunar da abinci yi ko ba ta take dafa tuwo ba yake nuna to allahu zai zama jumla ismiya kenan e kullama nadda juluduhu annabi din nuna na abinci amma na dahuwa ko na gashi ko na suya na shida yustakhraju sukur yus takarajju sukur ana fitar da sukari ne ne suna da kema kasab kasab mila kasabi gasab din galgaliya ne alkasubi shi ne rake suna cewa kasabu sukka yustakharaju sukuru ana fita a yustakharaju sukar ba sukuru na maye ba wacce sukunul kafi ne sukuru maye a sukaru mu ma ba suka shuga ake cewa ba sukari sukari da ma da ba ba ka daure kaula sannan sukuru ne sukunul kafi wannan maye ne a sukaru shine shuga din yustakaraju sukaru ana kaza sun yi kama ne sai ka ba hankali kana ɗaure kafin ɗin to ya koma maye yustakaraju sukaru min alƙasiri ana fitar da suga ne daga cikin rake waɗannan duka ka kawo sunaye a guraren da a sunayen da suka dace a jumlolin alhamdulillah sai ne a tajin jami'in lil usul shafi na nawa التاج الجامع للأصول بابي لا لا نعم albabu salisu babi na uku a cikin kitabul islami wal iman fi fada'il ad-din sun falala da daraja ta addini zai baka bayani cikin fada'il na addinin musulunci fada'il ai mazayahu ji mai shari fadila ne jinsu fada'il ka gane ai maziya jinsu mazaya allazi da karatabu alaihi fi duniya wanda darajojin nan take berantuwa ga wanda ya riko da addini tun a nan duniya wal akira da kuma lahira yace me kal hibzi min al qatl kamar zai kiyaye kansa daga kisa kana magidanci baka yi zina ba baka kashe kowa ba kaga ka yi riko da addini ba ba wanda zai zubar da jinin ka wal asri da ribata fi duniya a nan duniya wa kal hibzi min azabil qabr kuma وأهوال القيامة وعذاب النار في الآخرة هذا كو wannan kenan fadalan ballantana anin na'im alwasi da ni'ima mai alwasiya addaimi madawma fi jannatin a cikin aljanna wanda fiha a cikin ta ma take yin anfusu akwai abin da layuka take sha'awarsa matalazzul a'yun idanuwa take jin dadin ganin wa antum fiha khaliduna wannan duka falala ce ta da addini قال الله جل شأنه الله ألا شأنه لما ننسى جل ياجي الماما قال يا شيء ورديت لكم الإسلام مدينة ورديت لنا يدبع الإسلام مسلم شيء دين شيء الدين لكم قليل فقال معنا ورديت الإسلام لا يدبع مسلم شيء دينا لكم أما غير الدين قليل sai duk wani abu da za a yi wa Allah wanda ba musulunci ba to ba zai kalba ba zai addini ka gane ai bai shari yake maka wa kafana fakaran bihi kai ya ishe mu yin alfahari da addinin musulunci me ya me dalilin da ya isar mana yin alfahari da shi annahu dinullahi jalla sha'anu cewa musulunci addinin Allah ne lamarin sa ya girmama قال في كتابه العزيز آيات إن دين عند الله الإسلام حقيقة الدين أوجه الله شين المسلمين وقل يا ولنا كذا يا إسم الفهري ده ولنا الدين حديثكم عن أبادة ابن السامي أروت لك سيدنا أبادة بن سامي رضي الله عنه عن النبي أروت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال مزان الله يا شيخ من شهد أن لا إله إلا الله duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika ya yadda babu abun abokin tarayya lahu ga Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida ya yadda cewa hakika annabi muhammadu bawan Allah ne manzansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya shaida ya yadda cewa annabi isa bawan Allah ne ba dan Allah bane wa rasuluhu manzansa ne ba na biyun Allah ba ne, wa kalimatu ya da cewa kalma ce ta Allah da yake kun fa ya kun, alƙaha da Allah ya jefa wannan kalma ta kun fa ya kun, ila Maryam zuwa ga lalan Maryam ta haifi annabi Isa, wa ruhu kuma ya yi da annabi Isa ruhi ne minhu daga Allah, ai rahmatu min indi, a ranar da sun fassara ruhu ruhu anan da rahamar Allah wawul din aka yi badalinsa maimakon tamar buɗa da iya ƙarshen rahabu in ka cire wawul kaga akwai harafin ra'un da ha'u mimun kawai za a samu a sa ta'u wa ruhun minhu daga gare shi ana fasara da rahama da wannan kiristoci wai suke wa musulmi ta haddi ai Allah ya ce annabi ya sa ruhun lahi shi kadai ne Allah ya ce eh ruhi ne da ya zo minhu daga Allah eh eh Allah su kiristoci saboda Qur'ani ya ce wa ruhun minhu to ai akwai wani malami a zamanin ko daular abbasiyawa ne ko banu umayya ne na manta dai a tsaye wannan daulolin ne shi ma wani kirista ya zo har gaban sarki ya kawo wannan aya a lokacin shi sarki da wanda suke tare da ya sun ɗimauce aka ji aka kira wannan malamin ya ce wannan ai kalma ce mai sauki idan wannan ne kadai hujjar ku da yake nuna shi isa dan Allah ne ko ko daga Allah yake tunda ya ce wa ruhun min kalimatu alqaha ila maryama kuma wa ruhun minhu da to ya za ku yi a cikin suratul jasiya akwai inda Allah ya kawo maganar halittu gaba ɗaya sai ya ce jami'an minhu gaba ɗayan su halittu ma sun zo ne daga Allah to su wani sun zama ƴaƴan Allah ke kai ma ka zama ɗan Allah ke ni ma ɗan Allah ne tunda jami'an minhu ka duba su jasiya akwai inda Allah ya kawo magana halittu a ƙarshe ya ce gaba ɗayan su sun zo ne minhu kamar da aka ce wa ruhun minhu wal jannatu duk wanda ya shaida aljanna haƙun gaskiya ce wannan da ya da wuta haƙun gaskiya ce to adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna amma ba haka kawai ba alama kana alaihi min amali da sharadin akan abin da ya kasance akai na aiki yaya aikin ka yake ladan ya linjayi zunubin ko zunubin ne ya linjayi ladan wannan sai an auna shi sharafi na karɓa aikin shine wancan yin imani shi yasa da inda Allah ya ce innal ladina amanu sai ya ce wa amilu salihati wancan kalmomin da muka kawo man shahida Allah ila illallah har zuwa wa annal nar haqqun wa annal jannata eh wal jannata haqqun wal nar haqqun to duka suna cikin innal ladina amanu suna cikin kamar amanu to wa amilu salihati kuma shine alama kana alaihi min amali abin da yasa wato afusa abin da ya kasance gare shi na aiki kyakkyawa to da wannan Allah zai duba imaninsa a zuciya da kuma kyawawan ayyukansa ya sa shi a aljanna rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito shi عن أبي ذر بن الجفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي أتاني جبريل عليه السلام ملائكة جبريل عليه السلام يازو وجينا فبشر لي يمن البشر annahu cewa shi lamarin yanda yake man mata min ummatika duk wanda ya mutu daga cikin al'umarka la yushriku billahi shay'an baya tarayya da Allah da komai da khaira na ta zai shiga aljanna nan kamar ba ai maganar aikin ba ka gane ai maganar kawai imani aka yi da barin shirka idan an mutu ba a tarayya da Allah sai an da wani abu ai bi an mata ala aqidati la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kai jannata zai shiga aljanna yuqalu fihi ma qila fil hadith alladhi qablahu wannan yana fassara wannan zai shiga aljanna ne ala ma kana alaihi min amali duk da ba a kawo ba ana tantance wancan qultu manzo Allah ya ce sai na cewa mala'ika awa in ji abu zarri qultu sai na ce qultu ta abu zarri sai na cewa manzo Allah wa in zana wa in sarada koda mutumin nan da ya mutu baya tarayya da Allah koda yayi zina ko yayi sata kala manzo Allah ya ce wa in zana wa in sarada ko yayi zina ko yayi sata kultu na ƙara duba girman laifin zina da girman laifin sata na sake cewa wa in zana wa in ya rasula kace fa ko yayi zina ko yayi sata kala manzo Allah yace wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata sai da ya hasso uku kuma kala jirabiya da ya ce wa manzo Allah an hudu wa in zana wa in saraka sai manzo Allah a lahu ya ce masa ala ragami anti abi zan wa in zana wa in saraka ala ragami anti abi zan ko ya zana ko ya yi fata ko abu zarin yaki ko abu zarin baya to an yi ɗaya an yi an yi uku har na hudu ba kai kuma yace kai ko abu zarin yaki mutumin man mata min ummati kala shirku billahi shay'an dakhala aljannah ina fata an gani eh ya yi lamba ta bakwai ai ƙaharar anu kaji ba tilas ne anu daga abu zanu ko yaƙi ko baya so asali arragamu din durmuza hanci a ƙasa ragima an tura filin hancin mutum ya durmuza a ƙasa wato ya kamu da abin da baya so to ko kaki ko ba ka so zai shiga aljanna ta gwamna akwai rajayi mai ƙarfi a cikin rawahu shekari to amma shiga aljanna aka ce ba a ce ba zai shiga wuta ba in ka zo da laifi da yawa to za a iya kai ka zaman jaru gidan maza jahannama kai kai zaman fursuna lokacin da zunubin ya kone a dauko ka ka ka aljanna ka ga ai ka shiga aljanna maganar zakala da nata ake yi amma ba ce ba zai shiga wuta ba nawa ne sai sun biyo ta wuta sannan su shiga aljanna to mutum ya kiyaye kar ya rudu da wannan ya je ta saba wa Allah yana zina yana sata yana keta hurmatullahi wa rasulihi to ko zai shiga aljanna da imanin nasa fa to sai yayi zaman wuta na zunubin da yayi Allah ya tsare mu rawu shekadi wa turmi alhamdulillah tun da an mu'azibin jami'a alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله ما شاء الله الأول يا يا جل الله يا الحمد لله السلام عليكم ما شاء الله شرف علي ما شاء الله لا لا عليك السلام عليكم لا لا وكذا وكذا